صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da sa salati ga Annabi alaihi salatu wassalam yawa musulmai barkanmu da sake saduwa a karatu wannan littafi na ikhtisar ulumul hadith wallafar babban malami al-hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala wanda wannan shi ne darasinmu na biyar idan ba a manta ba za mu tashi a shahi na 38 ya ce wa kazalika yujadu fi mu'jamin tabarani fi mu'jamin tabarani alkabiri wal ausat wa musnadi abi ya'la wal bazzar wa ghairi dhalika min al masadidi wal ma'ajimi wal fawaidi wal ajza ma yumkinu al mutabahhir fi hadha ash-sha'ni من الحكم بصحة كثير منه idan ba manta ba muna magana ne kan as-sahih hadisi ingantacce bala ya muna bayani game da sharuɗa hadisi ingantacce har yazo yi magana kan bukhari da muslim yazo yi magana kan hadisai ingantattu da ake samu a cikin littafan da ba sahih bukhari ba ba sahih muslim ba ya yi magana kan mustadrakul hakim afwan ya yi magana kan al-mustakhrajat al-mustakhrajat ka sahi abi awana da abubakar al-ismaili da mustakhraj na abi nu'aym sannan ya yi magana kan sahibin khuzaima da sahibin hibban muka zo muka yi magana kan musnad al-imam ahmad da sunan al-arba'a duk waɗannan wurare ne wanda za ka samu hadisai ingantattu wanda kuma babu su a bukari babu su a muslim sai ya ce wa kazalika to haka ne kuma yujadu ana samu fi mu'jamit tabarani a cikin littafin al-mu'jam na at-tabarani al-kabir wanda yake babban wal awsat da kuma wanda yake na tsakiya kinan nan imam ibn kasir rahimahullah yana so yi muna magana ne game da mu'jamut tabarani al-kabir da kuma mu'jamut tabarani al-awsat waɗannan guda biyu din suna daga cikin littattafan da ake samun hadisai ingantattu wanda kuma wataƙila ba za ka same su ba a Bukhari, ba za ka same su ba a muslim al-tabarani yana da littafai ne guda uku wanda kowanne ana kiran shi da al-mu'jam akwai al-kabiru akwai al-ausatu akwai as-saghir babba al-kabiru kenan al-ausat tsakatsakiya as-saghir karami kenan shi babban mu'jam din al-mu'jamul kabir din salon da yayi shi kamar irin salo ne na al-musnad idan muka ce littafai musnad shine mutum ya rubuta littafi a bisa kan salo da tsarin kawo hadisai da sahabbai kamar yadda muka karanta game da musnadul imami ahmad kamar yanzu misali sai zo ya ce hadisan abubakar duk hadisan da ke gare shi ko duk hadisan da yake so ya kawo na abubakar sai ya zuba su gaba ɗaya ba ruwan shi da maudu'insu ko tsarinsu sannan sai ya zo ya ce hadisan umar babu zancen babi ko zancen kitabu kaza kawai duk abin da ke gare shi na hadisai wasu kawai wasu na sai duk abin da ke gare shi kawai sai ya zubo su na hadisan umar ba ruwan shi da maudu'in da suke magana aƙida ne fiƙo ne tafsiri ne ko me sai ya kawo sai ya zo ya ce hadithan usman sai ya kawo su hadithan ali sai ya kawo su to tabarani da ya zo ya rubuta al-mu'jamul kabir to ya yi shi ne irin wannan tsari an fahimta sai ya kawo su kamar matsayin irin yadda tsarin musnad yake na ainihin sahabbai to wannan al-kabiru kenan sannan al'ausat shi kuma a ciki ya kawo hadisai da suke garibai ne na malaman shi gara'ibu shuyuhi gara'ib shuyuhi a cikin hadisan da malaman shi suka kaɗaita da rawaito su an fahimci wannan wannan shi ne al'ausat amma as-saghir salon da ya bi wajen rubuta shi shi ne yana so ya sanar da mutane malaman shi da haka in ya kawo malamin shi sai ya kawo mai hadisi guda ɗaya wanda malami na ne sai ya kawo hadisi da ya rawaito da gare shi to wannan shi ne tsarin al-mu'jam a bayan na yi wani ɗan tunani tuna ga wadanda zai iya ci muna lokaci ne so na yi idan muka zo in yi magana kan littafi misali yana cikin littafan da muke da su a maktaba sai mu zo da littafi mu buɗa mu gwadi misalai to irin wannan usulubin kuma zai iya cin lokaci to ɗalibai kuma yanzu galibi ba haƙurin dogon darasi gare su amma dai insha Allah na muku alƙawalin sati mai zuwa waɗannan littattafan sahih bukhari sahih muslim sunan al-arba'a sahih al-hibban sahih al-khuzaimah musnad ahmad musnad al-bazzar mu'jam al-kabir al-awsat da sauransu zamu zo da koda mujalladi ɗaya ɗaya ne koda kowa ya dan dudduba ya karanta ni da kanshi amma ba zuwa da su gida ha a babu abu babu abu an fahimci wannan yawwa to wannan shine al-mu'jam al-kabir da al-mu'jam al-awsat da haka a cikinsu za ka samu wani kaso na hadisai wanda suke ingantattu ne sannan wa al'ausat ɗin nan kamar shi ne ɗan autan attabarani mai ma'anar ɗan auta wato shi ne littafin da yake ji da shi da kan shi yake cewa kamar da imamu zabi ya ka cikin tarjama cikin asiyar yake cewa kusan dun rayuwar shi ta ƙare ne wajen tsara al-mu'jamul ausat ɗin kusan dun rayuwar shi ta ƙare ne a wajen tsara mu'jam ɗin nan na al'ausat wato yana da fa'idodi a ciki sosan gaske malar sai ce wa musnadu abu ya'la da kuma musnad na abu ya'la musnad na abu ya'la musnadu abu ya'la shi ma yana daga cikin littafai almasanid wanda za ka iya karantawa ka samu hadisai ingantattu a ciki walbazzar da kuma musnad na imam albazzar da musnad na imam albazzar wa ghairi zalika min almasanid da abinda ba wannan ba daga cikin littafan da suke masanid muka ce asulin masanid shine me mutun ya tattara hadisan sahabbai a ya ka hadisan abubakar ya ka hadisan umar ya ka hadisan usman da sauransu wal ma'ajim da littafan da suke al ma'ajim wal fawaid da kuma littafan da ake kira al fawaid littafan da ake kira al fawaid idan suka ce al fawaid asuli gharaibul hadith hadisan da suke baki garibai su da mutum yake tarawa a ciki sai a kira su da me al fawaid kamar fawa'idu tammam abin nan fawa'idu tammam da fawa'idu abu sheikh fawa'idu na tammam da kuma fawa'idu na abu sheikh su ma za ka samu a cikin waɗannan littafai na alfawa'id za ka samu hadisan da su inganta wal'ajiza da kuma al'ajiza'ul hadisiyya idan aka ce al'ajiza'ul hadisiyya yana daga cikin salon al'ajiza mutum ya ɗauki wata matsala ya tattara hadisan ta wuri ɗaya an fahimta kamar yanzu misali bukhari yana da juz'ul qira'ati khalfal imam mas'alar karatu bayan limam sai wallafa littafi akai wanda yake juz'u ne hadisi ko ko misali littafin shi juz'u raf'il yadayn juz'in da yake bayani kan mas'alar daga hannu a sallah sai tattaro hadisai wanda suke bayani kan wannan matsala to wanda su ake cewa al'ajiza su ake kira da al'ajiza'u to sai ma laice cikin duk waɗannan littattafai akwai ma yumkinu al-mutabahir abinda yana iya yiwuwa ga al-mutabahir ga wanda ya yi zurfi fi hada sha'an a cikin wannan sha'anin ilimin hadisi idan aka ce al-mutabahhir daga al-bahru idan aka ce al-bahru shine mai teku wato wanda ya zamanto ya nitse a ilimin tekun hadisi akwai cikin waɗannan littafai zai samu abinda tana iya yiwuwa gare shi min al-hukmi bi sihhati kathirin minhu ya iya hukuncin ingancin da yawa daga cikin su an fahimta kidan idan ka goge a ilimin hadisi zaka iya zuwa musnad imam ahmad misali ko mu'jam at-tabarani misali al-awsat ko kuma al-kabir ko musnad abi ya'la ko musnad al-bazzar ko fawaid at-tammam ko kuma abin da ya kama da wannan da sauransu sai in ka bincika zaka iya bibiyar wani hadisi kaga wannan hadisin ya inganta wannan ba mamaki kun babu shi a bukhari babu shi a muslim babu shi a bukhari babu shi a muslim sai mala ce za ka yi hukuncin ingancin da yawa daga cikinsu ba da nazar fi hali rijali bayan ka yi bincike game da halin mazajen da ke rawaito hadisi ba ka iya hukunta hadisi ya inganta ko bai inganta ba sai an san suwa suka rawaito shi su wanda suka rawaito shi ba ka iya sanin su tun da baka rayu da su ba sai ka koma ilimin mai aljarhu tadi sai ka koma littafan da suke magana kan rijal irin su misali tazibul kamal irin su tazibul tazib irin su misalul mizan irin su mizanul i'tidal irin su aljarhu wat ta'dil ibn abi hatim irin su as-siqat na ibn hibban in abin da ya shahidu afa ne irin su alkamil fi du'afa na ibn adi irin su ad-du'afa na al-uqayli da makamantansu kutub littattafan da suke magana kan rijal wannan zaka tattaro ka san mazajen sai kana da ilmul jarh wa ta'dil ka san ilimin yabo da fallasa idan suka ce wani kazzab mi suke nuhi suka ce wani dajjal mi suke nuhi idan suka ce wani shaykh mi suke nuhi ko la ba'sa bihi mi suke nuhi da shi ko munkarul hadisi ko kuma idan suka ce na zakuhu ko suka ce suwailihun suwailihun ko suka ce saduqun yahim ko suka ce wahim ko la tahillu riwayatu anhu bai halatta riwaya kore ce la an azniya ahabbu ilayya min an arwiya anhu me suke nuyi da wannan duk sai ka san yaran jarhuwar ta'adi kenan sai ka bincike game da mai rijal ɗin shi na harko kenan wa salamatihi min at-ta'lil mufsid sai kuma kai bincike game da hadisin ya kubuta shine salamatihi ya kubuta ya tsira min at-ta'lil mufsid daga illar da take lalata ingancin shi ayyana daga cikin sharuɗa sahih muka ce min gairi illatin ko qadiha banda illa mai soke wato ita ce yake nili da nan wa salamati min at-ta'lil mufsid sai hadisin ya kukuta daga illar da take lalata inganci shi an fahimci wannan kenan kaga kayan ka hukunta isnadi yana buƙatar sai ka kalli rijal din rijal din suna buƙatar ilimin jarh wa ta'dil sannan kuma kana buƙatar ilmul ilal ilmul ilal littafan al'ilal irinsu al'ilal na addara kuturi da makamantansu da maganganun malamai a kan hadithai to in ka gano cewa wannan hadisin ya inganta to sai ka hukunta cewa ya inganta sai ce kuma waya juzu lahul iqdamu ala zalik ya halatta kun mutum ya kutsa ya shiga yi wannan al'iqdam shi ne ka shiga ka aikata haka ne an fahimci wannan to gaga wannan a ciki akwai mayar da martani ga masu cewa a yanzu babin cewa kaza ya inganta ko bai inganta ba an ruhi sai dai ka karanta ka wuce shi yasa a ilimin hadisi an wayi gari a ƙasashen musulmai an koma ana karanta shi ne kawai babin tabarruki babin neman albarka kawai ce ka karanta ka samu albarkan manzo Allah amma ba abinda za ka gane ciki in ka taɓa mutum har zai ce a'a in ba kana so ka zan hitinan ne ba har ba ka kada hadisi kai dai ka riƙe huru'a ka riƙe fiƙihu ishmawi ziya risala muhtasar khalil mudawwana su misbahu su ashabul masalik su abin da ya kama da wannan lalittafin fiƙihu in ka karanta hadisi ga shi a Bukhari amma ya ci karo da ahalari sai ce shi mai ahalari yanzu bai yi ka sanin hadisin ba rigima dai kake so ka kawo hadisin nan ka karanta Bukhari don ka samu albarkar annabi karanta muslim don ka samu albarkar annabi amma babu zancen aiki da shi sai ka isko an zo an buɗe majalisar sama irin kasar su pakistan misali ko kuma irin su malezi da sauransu za ga an karance Bukhari tun daga warko har ƙarshe amma tun daga malamin da ke sauraron har mai jan baki har masu sauraron duk zuzu da yan bida kawai suna karanta shi ne tabarruka ba za a samu albarka ba za a samu albarka shi yasa malai ce wani juzu da wani iqdamu ala zalika ya halatta mutum ya shiga ya kutsa ya hukunta hadisin ya inganta ko bai inganta ba wa in lam yanus wa in lam yanussa ala sihhatihi hafizun qablahu ko da ma ba a samu wani malamin hadisin da ya nassanta cewa hadisin nan ya inganta kahinka an fahimta a to yanzu misali in muka ɗauka a babin ilimi na duniya likitanci ai zuwa ne za ka yi a koya ma ilimin ka yi da ilimin ka je ka yi istaji a guda ma yadda ake aikace torar da ka zo ka zauna aka ce doktawa ne ko aka ce profesawa ne ka zo ka zauna kan teburin tarban marisa lahiya yanzu da allah duk wanda ya zo mai da lahiya ba kake bincike ba in binciken ya to kake hukunci ai ka ce kai cuta kaza gare ka tana da illa kaza da kaza ga abin da take so ga abin da ba ta so kuma kit kit kit kit kit ga magani gashi gashi kuma sai mutum ya warke an yarda ana iya yin wannan ko in ta kai ka ka barke mai ciki ka ce kai sai mun hoshe ka a zo a hoshe a cire kaza a dasa a hada kaza a cire kaza a yi magani kaza sai ga mutum ya warke tsab to ai kaga wani ba zai ce ba tunda wannan mutumin ba wanda ya taɓa mai operation kahinka cikin doktorin da suka gabace ka to bai halatta ke kawai sai dai ka rubuta mai maganin da zaka bashi in yayi lafiya yayi lafiya in bai lafiya kuma bar shi haka ba ai haka ilimi da duniya ko to amma ilimin addini sai su yi haka sai a ce a ilimin addini komai ya kare ba ka da cewa an fahimci wannan wanda wannan shi ke sa kwale na mutuwa shi ke sa kwale na mutuwa duk wani malami a musulunci in bai aiki da kwakwalwar shi ba to ba abin da za ka yi ba abin da kaga wannan yana daga cikin abin da ke sa muhammad nasu dina albani yake birge mutu don baya da tsoro baya da tsoro kun sa akwai malamin da za ga yana da ilimi amma bai da zaruntar bayyanar da ra'ayin shi yana ɗan ɗarɗar da tsoro albani ba haka yake albani in ya fahimci ga matsala yadda take duk malaman duniya su koma gabas wallahi shi kadai sai koma yamma ya tsaye shi kuma a zuba hankali shi ba zai taɓa tashi ba sai ya sai ka samu a matsala guda ya sa wa bimbaz ya sa wa usaimi ya saba ma ya saba ma Fauzan ya saba ma Abbad su Hudayyar su Luhaida duk su koma gini shi kadai rage shi shi ba abin da ya sha mai kyau wanda tace zarunta ta me ta ilimi kai ibrazin ka bayyana da mas'ala kuma abinda binciken ka ya nuna maka ce kaza ka fahimta yanzu duba waɗansu matsalolin ma an ka karanta su na albani sai ka shi kai wannan sai annan su yanzu kamar misali cewa in juma'a ta haɗu da idi juma'a ta haɗu da idi ba juma'a ba azhar kawai da kayo sallar idin ka shirka kwanci sai la'asar kai sallah ko a kai haka za ka shirka takaririn wannan matsalar ba abin da ya sha da kai tarawihi da ake yi ya yi tarawihi a kwanta a je a dawo a yi ta hajjudi ce bida a ce ba ta da su malamai su ce bid'a ce babu dalili kawai bid'a ce kuma akan ta tsaye shi azabul muhallaq mace tana isa azabul muhallaq ko ba ta isa yace la yajuz bi adatta akai taraddi cewa abin da ya shafe kai niqabi wajibi ne kuma wajibi yace a niqabi ba wajibi ba to amma kaga me yasa albani yake da wannan dagewar saboda ya karanta ya karanta in ya zo ya ce ma babu kaza wala wani lokaci kai ta buge-bugen ka sai ka gaji ka bar shi yawwa da haka sai an nuna ne ake yin wannan wa ba irin wannan yan a caban namun baka ji mutum kan mimbari ce wallahi babu hadithin da ya ce kama kuma sai kirga mai hadisi arba'in cikin matsala wala akwai mai kuma ziya irin wannan ganganci wata matsala ce aka yi magana ce ba wani dalili a kan wallahi ban yi awa guda ba na samu hadisi goma sha uku a kanta ban yi awa ɗaya ba ina bincike sai wanda ya sai ka rubuta littafi masu fashi jancin ya yi yawa to samari yanzu ganganci ne gare mutum ba ka bari kai karatu ka nuna kawai sai ga mutum yana ta yana ta baranka da mushi malai ce wa in lam yanussu ala sihhatihi hafizun qablahu ko da ba a samu wani babban malami daga cikin malamai da suka gabace ka kan nassan da cewa hadisin ya inganta malai ce muwafaqatan mun ga wannan magana ne domin dacewa da magana li shaykh abi zakariya yahya an-nawawi saboda maganar da malam abu zakariya ya haye ibn sharaf annawawi ya yi imamun nawawi ya ce idan ka kai matuƙa a ilimi na hadisi ka san illoli ka san yadda ake bin diddigi ya halatta in kaga hadisi ya cika sharuɗa na inganci ka ce ya inganta ko da baka samu wani malami ya gabace ka ko ko in kaga hadisin da mai rauni ne ya halatta ka hukunta cewa mai rauni ne ko da wani malamin ko bai gabace ka ba sai ce wa khilafan lishaifi abi amrin wannan kuma sabanin abinda malam abu amr ibnu salah ya tayi akai ibnu salah shi cewa yayi a lokacin shi yace waɗannan lokutayya namu na zamani kayan aiki na ilimi sun yi karamci yadda da zamanin su imamu ahmad suke da ilimi kan sun hardace hadisai da muturu da asali da ilal da mine mu yanzu babu wannan da aka yi ce tun da kayan aikin akwai karamcin samuwarsu to kawai a kulla babin kowa ya huta an fahimta da aka shi sai ya kulla babin amma malamai ba su yi mafaka da shi ba suka ce in kayan kar aikin ma sun yi karamci wanda ya hada su sai yi wanda bai hada su ba ku sai ya haƙura amma ba a kulle ba a kulle kohar kuma abinda zai baka mamaki shi ibn salahi din da ya wannan magana in ka bi diddigin maganganu sai ka isko shi da kai shi ya saba maka'idar cikin fatoyi sai ka ce hadisi kaza bai inganta ba kuma shi ne ya raunana shi ko ya ce hadisi kaza hasan a kuma shi ne ya hassana shi an fahimci wannan to wannan shi da ce dirkane da kuka shi dr ahmad dan gidan shekha abubakar kuma rahimahullah yake yi cewa yanzu an kulla babin tasiri da tabi'ifi da haka sai ce suna sur dila albani din nan duk hayaniya ce suka kama mutane yana kwada da albani sosai yana kiyayya da malaman hadisi to da Allah ya tashi kama shi sai ya zo kan hadithi a Bukhari da annabi yake cewa Allah yana cewa mana adali waliya kuma sai ga shaida sukar hadisi yana cewa akwai illa kaza ciki akwai illa kaza karshe dai kai ma raunana ne abinda kake inkarin albani yayi wanda ne shine shi kuma yake yi kuma shi albanin kaga duk duniya ta sallama albani hatta makiya hatta makiya zuzu irin su hatta daga baya-bayan nan daga cikin malaman asha'ira irin su al-gumari irin su al-gumari da kuma daga baya-bayan nan malaman asha'ira na kasar misra musamman irin wannan su ahmad ma'abada ake ce mai kowa da haka suna hijina muhammad nasu jin albani a wannan ilimi shi sa kwanan baya da na ga wani a facebook ne wannan dariƙa ya ce wai albani abinda ma ake tattauna wai ɗalibin ilimin hadisi ruwa da sai na kawar da shi majnun ne mahaukaci ubanninka ma sun tabbatar da ilimin mutum kai karamin alhaki wake magana kanka to za ga su gumari da suka yi ma muhammad nasir dina albani raddi da waɗansu daga cikin malaman bida suna tabbasa su ce sun yadda ilimin hadisi yana da ilimi amma dai a ƙila ce suke saba an fahimci wannan to ballantana irin su da dama duk dama da makaho ne ɗif a ilimin hadisi ba wai makaho makaho ma ɗif wanda aka aihuwa da makamta shi ne makaho ɗif to haka yake a ilimin hadisi daga yan ƙananan abubuwa suna wahalar da shi wasa'il yan ƙananan abubuwa faƙihin da ma yake cewa shi faƙi da shi karan kanshi akwai fiye na ba tunda fiqhu na karewa ne a malikiya kawai duk tarihin musuluncin nan da ilimi da akai zaka tsaya ne kan malikiya kawai malikiya kawai ita kadai ce ilimi kuma ga inkarin sunna وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختار سيتي وقد جمع الحافظ babban ma'ardacin nan wanda shine Diyauddin wanda ake ma lakabi da Diyauddin wanda shine Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Maqdisi yace ya tattaro fi zalika a cikin wannan babin kitabar wani littafi wanda sammahul mukhtara ya sanya mai al-mukhtara wato a wani babi babin ya tattaro hadisai ya hukunta cewa sun inganta ingantattu ne zalla walam yutimma sai dai bai kammala rubutu shi ba an fahimta wato lam yutim ay lam yutimma bai kammala littafin bai rasu amma manowar shi ne yace bari ya tattara hadisan da ingantattu ne zalla wanda a hukuncin shi da binciken da yake da yace kana ba'd al-huffaz min mashayikhina yurajjihu ala mustadrak al-hakim ibn kathir yace waɗansu mahardata daga cikin malamanmu a yurajjihu suna rinjayar da wannan littafin na al-mukhtara ala mustadrak al-hakim cewa ya dara mustadrak al-hakim wallahu a'lam nan malamai suka ce yana nuna shekul islam kamar yadda shekul islam ya irin wannan maganar idan ba manta cikin majmu'ul fatawa mujalladi da hurku cewa al-mukhtara din nan yayi ma ana iya fifitar da shi kan mustadrak na imam al-hakim mustadrak na imam al-hakim to kaga ashe ne yayi abinda waɗansu malamai ke gani an kulle shi na cewa an ruhe babin tasihi da babin taba'ifi ba ne ce wakatta kallama shehu abu amri ibn salah mana abu amri ibn salah ya yi magana alal hakim fi mustadrakihi yana magana game da imamul hakim game da sha'anin littafin shi al-mustadrak faƙala sai ya ce huwa wasi'ul khatu mutum ne mai haɗin tsallake kamar ka ce mutum ne wanda in ya taka kafa daga nan bai taka sanu sosai yake taka kafa yana buɗe kafafu sosai wajen tafiya ta wanda zai mutum ne illa wato yana so ya ce yana da yulwantawa a wajen hukunta hadisai cewa sun inganta fi sharfi sahihi a wajen sharaɗin hadisi ingantacci mutasahilun bil qada'i bihi kuma yana da sakaci a wajen hukunta cewa hadisin nan ya inganta. Fal'aula, da haka sai malaci abinda ya yi dacewa, an yi tawassafa, mu zamanto tsakatsakiya, a yi tsakatsakiya, a yi tsakatsakiya fi amurki game da sha'anin al'imamul haki. Me ya tsakatsakiyar da za a yi? Sai ce, fama lam na jirfihi tasihan ligairihi min al'imma. Idan muka zo muka samu ga hadisi, wanda al'imamu al-hakim ya kawo cikin mustadraka ya inganta shi da ya inganta shi lam najid fihi tashihan li ghairihi min al-a'imma ba mu samu wani malami daga cikin malamai wanda ya inganta shi ba amma shi kuma al-hakim ya yi ya inganta shi imamu al-hakim ya inganta shi amma ba mu samu wani daga cikin malamai wanda ya inganta shi to yaya za mu sai shi ibn salah ya ce fa'in lam ya kun sahihan to in hadisin ba mu ce sahihi ba ne in bai kasance ba sahihi ne a ya ce to fahuwa hassan to sai muruka ce hadisi ne hassan yuhtajju bihi ana kawo hujja da shi illa an ta zahara fiye illatun sai da in wata illa ta bayyana a cikin shi wadda tujibu da'afahu wadda take wajabta a raunana shi an fahimta kamar me yake so ya ce idan muka samu hadisi wanda al'imamul hakim ya rawaito muka zo muka bincika daga cikin malamai akwai wanda ya inganta shi ba mu samu ba an fahimta sannan kuma hadisin bai kasance sahihi ba kuma babu wata illa wadda ke wajabta mu raunana shi a bayyane a to kawai sai mu ci hadisi din hasan wannan shine abinda ibn kathirin yake nakaltowa daga ibn salahi wannan mas'alar malamai suna da mangaru akan ta amma dai abinda as-sahihi idan al-imam al-hakim ya ka hadisi ya inganta shi ko da ba a samu kowa daga cikin malamai ya inganta shi ba to sai mu ce wanda sharuɗan ingantarwa da raunanarwa sun kammala a cikin shi almutabahir din nan fi sha'an ha to yayi bincike abinda binciken shi ya bayar kawai sai hukunta anan kun ga ya salamba ta daya yace naqala al-hafiz al-iraqi an badruddin ibn jama'a qala badruddin ibn jama'a yace yutatabba'u abin nan da imamul hakim ya rawaito a bibiye shi wa yuhkamu alaihi bima yaliqu bi hali ai mai hukuncin da ya dace da halin shi min al-husni idan kyaukyawa ne a ce hasan ne aw as-sihhat idan ingantacce ne mu ce ingantacce ne aw ad-da'f idan ma mai rauni ne mu ce mai rauni ne yace wa hadha huwa as-sawab wannan tace ingantacciyar magana ta an fahimta to kenan gini kan wannan dan al'imamul hakim ya inganta hadisi cikin al-mustadrak karka gaugawar sallama tun da mai yana da tasahul shi yasa muka ce suyutu yana cewa wa kan bihi tasahulun hatta warad fihi manakirun wa mawdu'un yurad yace imamul hakim ya sakaci dewa har ma aka samu cikin littafin shi akwai al-manakir hadisai munkare akwai hadisai na ƙarya wanda ake watsu da su ba a karɓar su qultu ibn kafir yace fi hadha alkitab a cikin wannan littafi na al-imam al-hakim anwa'un min al-hadith kathira nauka hadisan dake ciki suna da yawa fihi as-sahih al-mustadrik a ciki ko al-mustadrak akwai as-sahih al-mustadrak akwai wanda ya inganta wanda ya cika sharuɗan bukhari da muslim din wanda za ka iya riskar da shi ka ce istidraji ne ga bukari da musulun wato asulin manuwar da ta sa ida ma alhakim ya littafin kenan ko to za ka samu hadisan da sun cika wannan sharuɗan na wannan manuwar tashi sai dai cewa huwa qalilun sai dai irin waɗannan hadisan in kaɗan ne ba su da yawa wa fihi sahihun za ka iya samu a cikin mustadrak ka samu hadisai ingantattu wanda qad kharrajahu al-bukhari wanda bukhari ya rawaito su wa muslimun da muslim aw ahaduhuma ko kuma ɗaya daga cikin su ya rawaito amma walam ya'lam bihi al-hakim sai dai hakim bai san haka ba wato hakim zai iya zuwa ya ka hadisi ya ce wannan hadisi ya cika sharuɗan bukhari da muslim ya kamata a ce bukhari ya rawaito shi muslim ya rawaito shi kuma yana cikin bukhari da muslim amma bai gano haka ba an fahimta tayyib lam ya'lam bihi bai sani ba wannan kalmar zamu sallama akan ta ba mamaki a ce bai sani mutum da adam ba ta yi wa a ce komai ka sani amma dai ga irin yadda malamai ke siffanta alhakim da si'atul hiv da yawan harda da sauransu wani lokaci irin wannan yana faruwa ga mutum ne a babin mantuwa a babin mantuwa wani lokaci za ka aza akwai abu a wuri kaza babu shi wani lokaci kana aza babu shi kuma akwai shi da adam wannan adi abu ne na al'ada yana iya yana iya faruwa gare ka musamman wanda ya san harkar ilimi ya san wannan yanzu wani lokaci zaka zo kana magana a kwakwalwarka hadisin nan da kake karanta a bukhari yake ma ya ga zaka ce gwado shi a bukhari ko sai ta bayar gari ka ashe kuskure ne kai ba a bukhari bane wa inna ma yana a muslim ne ko ko yana a musnadar imam ahmad ne ko a wanda ya kama da haka shi ya zaku misali a bulugul mara sai ga ibn hajar ya kai hadisi ya ce warawahu tirmizi tirmizi ya rawaito shi kuma sai ka bincike kaf din jami'in tirmizi babu shi saboda me ya samu mantuwa to mu bambance tsakanin mantuwa da sakaci da kuma ƙarya ababi uku ne wanda ba ɗaya ba mantuwa ana mutum ne wanda gashi malami ne mailmanci amintacce ba a san shi da ganganci a harkar ilimi ba in kaga yayi kuskure a irin wannan babin sai kace muna kyautu zaton ya manta ne na harko kenan sakaci kuma shine wanda zai iya hukunta abu ba tare da ma ya san shi ba yanzu misali irin abin da ake samu 'yan matasan nan ke yi yanzu sai mutum ya rubuta waɗansu 'yan shahukan shi guda hamsin ko arba'in ko guda ɗari ya baka ya ce wane ina so karanta min littafin nan ina so ka yi min takadimi ka sa min hannu wajen buga shi kawai sai mutum ya baka sai kai far dama far hagu sai ka ce littafin ya yi kawai sai ka rubuta ni wane wane na karanta littafin nan ya yi a buga a yada to kuma sai an zo ana karanta ce kai a ciki akwai kaza a ciki akwai kaza to amma ya kai wane ya sanya mai hannu sai wace wallahi dama in ban karanta duka ba to kaga wannan mutasahil sakaci ne wannan sakaci ne wannan ƙarya kuma shine wanda shi dama an san shi a harkar ilimi ba so ɗaya ba biyu ba goma ba ashirin yakan iya yi magana a neme ta a rasa wannan kawai makareci yanzu yi rasu abdul jabbar abdul jabbar ne zai magana ce tana wuri kaza ka je ka nema wallahi ba za ka ganta ba ya saba ko kuma wani lokaci zai iya je ya yi binciken shi fahimtar shi shi sai ya jingina wani malami ta kun fahimci wannan kamar yanzu misali ibn hajar ya zo ya yi magana kan wani rawi ya kawo maganganun malamai akan shi sai ya shuru bai hukunci ba to shi yanzu abin da ya fahimci sai ce ai rawin nan da'ifi in ka koma sai ga kawai da ibn hajar ya kama maganganun malamai akai amma shi yanzu abin da ya ɗauka shi ne ke jingina mai ibn hajar yanzu daga cikin marwaita akwai marwaitan rawin da ya ce mutafakun alaba biyu dun malamai sun yi itifaki kan raunin shi da aka tsire shi sai gashi yana ce a wai abin da yake ni da an yi itifaki wai itifakin malaman da ya karanta ya gani to da wanda ake nakalto itifaki yanzu dan na zo na karanta littafi ɗaya sai naga wani ya ce da'ifi wani ya ce da'ifi wani ya ce da'ifi bakin wannan sai ya to in ce malamai sun yi ittifaqin cewa mai rauni alhali tana yi akwai malaman da suka ce ba da'ifi bane a wadansu littafan da ba wannan da na karanta to irin wannan kaga shi ghairu mu'taman fil ilm wannan ba ma amincewa bane a harkar ilimi shi yasa duk lokacin da mutum kake magana wani lokaci kana ganin kamar yara ne gaban ka wani lokaci kana ganin kamar inda kake babu ma'ilmanta wallahi Allah zai iya jarrabar ka saboda ilimi amana ce duk lokacin da kake cin amanar mutane a cikin shi wallahi sai Allah ya fallasa ka ko da bayan mutuwar kai sai wani ya zo ya kakkade ayyukan da kai ya ce wannan mutuma hatsaribi ne dalili akai kuma shine kaza da kaza da kaza da kaza to wanda ma yake yi da gaske da ikhlasi an ci gyaran shi balle kai da kai da mummunan manuwa kai kaga anta min babu aula Allah ya fallasa ka sai ya ce wa fihi al-hasan wa da'if a ciki zaka samu hadisi hasan a ciki zaka samu hadisi da'ifi wal mawdu'u aidan aidan sannan kuma zaka samu hadisin da yake na ƙarya ne a cikin musnadrak na Imam al-Hakim kun ga wannan hukunci ne nawa bayanin Imam Ibn Kathir game da wannan kenan sai yace wa qad ikhtasarahu shaykhuna al-hafiz Abu Abdullah al-Dhahabi yace malamin su babban mahardacin nan Abu Abdullah baban Abdullah al-Zahabi al-Imam al-Zahabi ya ce ikhtasarahu ya taƙaitar da ya yi talhisin shi ya taƙaitar da littafin alhakim wa bayyana haza kullum kuma a cikin talhisin da ya yi ya bayyanar da wannan gaba ɗaya duk waɗannan hukunce-hukunce in ya zo kan hadisi zai ce wannan hadisi eh sahihi ne ya taƙa sharaɗin bukari da muslim ya ce a wannan hadisi hasan ne a wannan hadisi da'ifi sai ce kai wannan hadisi ma mawdu'i ne duka ibn kasai azhabi yayi wannan bayani wa jama'a minhu juz'an kabiran ya tattaro wani juz'i mai girma mimma waka fihi min al-mawdu'at na hadisan ƙarya da suke cikin al-mustadrak na Imam al-Hakim wa zalika yuqaribu mi'ata hadith kusan hadisi guda ɗaya yace wallahu a'lam Allah shine mafi sani an fahimta to anan sai zaman to Imam az-Zahabi yayi aiki akan mustadrak na Imam al-Hakim mustadrak na al-imam al-hakim amma idan kuka duba a cikin sharhi Ahmad Shakir ya sa lamba ta biyu can karshe karshe sai ce wal haqqu ma qala al-hafiz ibn hajar inna ma waqa'a lil-hakim at-tasahul li'annahu sawwada al-kitaba liyunqihahu fa'ajalathu al-maliyatu wa qad wajadtu qariba نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك إلى ها هنا انتهى إملاء الحاكم قال وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ منه الا بطريق الاجازه والتساهل في القدر هرزوا قرشي da abin da yake cewa kaman ibn hajar ya kakkasa mustadrakul hakim yace kamar ya rige tare littafin ne ya dawo yana tace shi bai gama tacewa din bari Allah ya karɓi shi wannan da yana ganin mun dan yi bayani kan mustadrakul hakim a baya ba sai mun maimaita wannan ba tayyib gaba ta gaba sai yace muwatta malik muwatta ta imam malik rahmatullahi alayhi al-imam abu abdullahi kenan yace tambihun fadakarwa qaulul imam Muhammadu bin Idris Ash-Shafi'i rahimahullah maganar babban malamin nan Abu Abdullah Muhammad dan Idris Ash-Shafi'i da yake cewa la a'lamu kitaban fil ilmi ban san wani littafi da yake magana kan ilimi ba aksara sawaban wanda yahi yawan samun daidai da inganci min kitabi maliki saboda littafin Imam Malik muwatta kenan inna ma qalahu sai ibn kathir ya ce to shi shafi'i ya yi wannan maganar ne kabilar Bukhari wa Muslim, kahin Bukhari da Muslim su rubuta littafansu guda biyu. A lokacin duniyar su al'imamu shafi'i da ya bincika ya tankaɗe ya rere ya ce duk duniya babu ingantaccen littafi kamar muwan ba. Amma a lokacin babu Bukhari babu Muslim. Daga baya ga zuwa ka samu Bukhari ka samu Muslim malamai suka ce a'a Bukhari da Muslim sun himu wata inganci. Kenan babu cin karo tsakanin maganar shafi'i da maganar da malamai suka yi daga baya. to amma har yanzu 'yan gurguzun malikiya kan wannan su cewa in ba ma buka in ba ma in ba ma in ba ma imamu malika din ba ma mi akai akai bukhari ce ba sai ma waɗansu hadisan ma ai daga malikun ma yake rawaito su kaga wannan ta'assubanci ne kamar karka taba doka cewa a duniya ba wanda ya malamin ka wannan sha'iranci ka ce ba wanda ya malamin ka shi yasa har yanzu za ku ga wannan virus din ta yi yawa a cikin ɗalibi ko da kuskure mutum bai so a ce malamin shi ya kuskure shawuf duk yadda kake son malami duk yadda ya karantar da kai duk yadda kuka alaƙa kyaukyawa da shi in aka zo aka tattauna matsala ka saurari malaminka ka saurari wanda ya mishi raddi tsakaninka da Allah ka ji cewa wallahi an yi malaminka gaskiya ko ka ce malamin ya kuskure ta shi ne son malamin amma wai don kana son mutu in ya yi kuskure ba ka yadda ba ce ya yi kuskure wannan shirme wannan shirme yanzu akwai wanda har ƙabilanci yake sawa a babin auna malamai malawa ne ya ce ka ba malawa ne ya ce ka to wane ɗan ƙabila ta sai mutum ba ka barin naka ilimin addinin kuma a to wannan abin da ya kamata kawai ka nemi ganga karata ya ga wuyanka a san da kai ɗan gargajiya ne ka koma gehe amma ilimin addini babu wannan ba a cawai kawai don malan ya ce a shi ho malan ɗinka mutum ne guda daga cikin malan babban ƙoƙarin shi in ya kyauta niyyar shi musulunci ne ke baiwa gudunwa kuma ba ma'asumi ba yana iya kuskure yana iya yi daidai to amma kun ga wannan mugunyar tarbiyyar wallahi ta samu zama hatta cikin dewa daga cikin halusun mutum bai iya haƙuri ya ji ana yi wani malamin suna rabbi bai iya haƙuri ina magana kan raddi wanda ya cika sharuɗa da ƙa'idodi da ladabin raddi da musulunci tun ya zo yana raddi a ilmance ba cin mutunci ba kaskantarwa ba zagi ya gai gaskiya abu kaza da wane gai kuskure ni zai hana karba yanzu bar mu ɗauko nan kusa-kusa matsaloli nawa malam jafar rahimahullah ya kema malam abubakar gobe raddi a kansu suna da yawa lokacin da yake karanta da tafsiri shi na raddul azhar za ka ji ya zo ya kawo matsala ya ce a nan allah ji kan mala ya gafarta amma nan mala ya kuskure ta amma yau ɗin wani ya ɗauko shi kuma malan ja'far malan ja'far ya yi hudu ba ya gai kaza ya gai kaza kuskure ne ya sa a manhajin ahlus sunna allah ya ji kai shi gafarta mai kada ya aiki da wannan me ya aiki a ciki me ya aiki a ciki shi ke nan sai imashin fenti a ce a wannan zagin malamai ke cin mutuncin malamai ba mu ce ba wanda suna raddi ba su zagi ba akwai su mu ba mu wafaka da su ba mu wafaka da su kan kana raddi kai zagi ka ci mutunci ba mu wafaka da amma dai kuskuren ka yarda ya yi kuskure ba bukatar kai ta asubanci gare shi ba bukatar tun da yanzu misali in ka ɗauka malam ja'afar rahimahullah ya shi da kan shi da Allah baya cikin siffofin shi in yayi kuskure ya dawo ya hau minbari da kan shi ya ce na yi kuskure shi da kanshi yana yin wannan to shi kenan abin da ya shahi babin manhaji da babin aƙida ko a babin karantarwa ko a babin masail ilmiya sai ya kuskure sai wani ya zo a ilmance ya ce nan malam ja'afar ya yi kuskure ne ya yi yanzu misali maganganun da za ka samu wani lokaci malam ja'afar yakan yi kan sarakuna wani lokaci kan gwamnoni wani lokaci kan waɗansu shugabanni musulmai a kan mimbai wani maganganun kuskure sun saba manhajin alusun da kan shi ya saba ga yin haka in ka ɗauki arba'una hadis da ya karantar a muƙaddimar arba'una hadis da kan shi yake ga haka cewa magana kan shugabanni ka ce wannan ba manhaji bane da alusun yanzu waye ga wannan shi ya gai to kuma sai ya saba ba wannan shi ke sai mu ce malam kuskure ita tunda hadisai na annabi sun nuna cewa ba a yi ma shugaba inkari bai da jama'a akan mimbai sai dai inda in yana nan in yana nan ne in kaga akwai maslahar ga kaga suke mishin kaji sai ke amma baya nan ka hau mimbari kai hudu ba malaman sunna sun tabbatar da wannan ba manhajin ahlus sunna ba ba manhajin ahlus sunna ba salaf su abdullahi ibn abbas su abdullahi ibn abi aufa da makamantansu duk sun tabbatar da cewa ba a magana kan shugaba inda bai nan kuma shi da kai ya tabbatar da haka to me yasa yau dan wani ya ce ya kuskure zai zama matsala to amma in tijjani ne aka shako kowa sai gaira murna ko ce an zai kayan malam asha Allah mubari in kai raddi ga tijjani a ta ko'ina kiran ka ake kai gaskiya mun ji raddin ka Allah ya saka ma da rage yanzu kuma in kai raddi ga wani malamin da to tsire maza a komai abinda bayan muni zaka ji wani lokacin mutum yana zagi da an yi ma malamin shi raddi yana zuwa kan facebook sai rubuta kawai sai cewa dan iska wai shi na shi raddin kenan an fahimta yanzu barin bako da misali malam mansur yalwa dr mansur a bara da suka zo nan difa bara da suka zo difa ba irin cin mutuncin da bai ma sheikh rabi da muhammad amani cewa sun zo da sabon manhaji kaza kaza kaza kaza kaza da sauransu waɗansu yawa suka ta maganganu da za ka zaɓa bar su ana zuwa yanzu bana sai ya dawo a wannan mimbarin da ya waɗannan maganganu shi ke cewa kuma a yau in mutum ka ga isko mutum ya ga malami ya yi kurhura a sunna da yi ma'addini hidima amma ka yana cin mutuncin malami har ya siffanta masu wannan ɗabi'un kawarish kuma ya manta a kan wannan mimbarin wa ya soki rabi rabi din da ya wuce shekara tasa'in kusan shekara ɗari gari shi a duniya a kan wannan mimbarin ka ci mutuncin shi a tutun da shi ba ɗan najeriya ba ne ko tun da ba ɗan ƙungiyar izala ba ne ko ba malaman kano ba ne ko ba malaman wani ɓangaruwa na shi ya halatta a yi mai haka muhammadu amanar jami har ya rasu bayan rasu shi yake ce har bayan ya rasu su ibn baz su a shekul fauza su a shekul abbad duk yabon shi suke su ce malami na sunna amma ya ci mutuncin shi akan wannan mimbarin kahin ya mutu ya yi hurhura a sunna da yi ma bida a rai amma shi ya halatta ci mutunce shi amma yanzu a nan tun da an yi wani malami raddi na najeriya bai halatta taɓa wanda ya hurhura ba a ji tanakubi ne wannan tanakubi tare da ina akka damuku ina jaddada muku cewa ba duk wanda yawa malamai raddi muke muwafaka da salon raddi shi ba amma wanda zai so ya yi bayani raddi ya ilimi ya bayyana da kuskuren malami koma wane ne wallahi muwafiq shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah ga malamai suna mai raddi shi a mas'ala kaza yayi kuskure yau duk duniyar nan ta mutu ahlus sunna zaka kai shaykhul islam shi ma malamai sun ci gyaran shi ibn hajar ibn hajar al-asqalani duk yawan ilimin nan duk kokarin da ya fatul bari din da muke jinjinawa mu ce ba ai sharhin bukhari irin shi ba sai ga ibn baz ya zauna ya rubuta risala ko mu ce ibn baz ya yi risala kan kurakuran ibn hajar a cikin fatul bayi me matsala ce dole ne a yi ma ilimi hidima sunna ta yi kowa daraja duk wanda ya kuskure sai a ce wannan kuskure amma cikin mutunta musamman idan an san mutun ahlus sunna kamar yadda muke gani kullu ko banci tsakanin raddi ga dan bid'a da raddi ga ahlus sunna malamin da an san shi ahlus sunna ne sunna yake so ya ma kokari zai yake kokarin karewa in yayi kuskure wannan sai a bashi uzuri amma kuma za a ci gyaran kuskura shi kuma sai a yi mai addu'a a ce Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mai amma wanda dan bid'a ne to shi wannan duka ne yake darkakewa da shi da bid'a ta shi damun ba mai wata albarka da shi da bid'a ta shi damun ba wanda ake ba ba wanda ake baka ina ganin mu kwana mu kwana ana sai mu tashi insha Allah wa karin kanat kutubun kathiratun musallafa lidhalika alwaqtu fi as-salat